Now, what was the deal? Say, Oh, kun tara Wani mana ce da hongo ko wannan ba a tsara masa hanyar.
a ni ko ne Kawai ba a tsara tsara a mutu a an tun na kaza.
sabawa kun tara wani mali. Haka nan kuma za za Inda ya zuwa Qur'ani ba a karawa ba ba a yi da yawa.
za ku
Haka nan kuma ba a wani tsoron da ta bari. Wallazina sa'au fi ayatina mu'azizina amma mutumin ba da ake ana karawa ko da tsoron ta rage ne ba a tsara ba amma da tsoron da hajji a tsara
haka nan kuma ana kawo bayan alhamza wanda ake rubutawa a kan wayo bayan alhamza da ake rubutawa a kan wayo da yau ya tafari yau ya ne ba ya tafari yau wani alhamza da ke a rubuta a kan wayo sai a kawo abin sai a kawo abin da suratun nan haka kuma akwai waɗansu gurare guda hudu a Qur'ani wannan mu a wani kafin da dukkanin su ana tsara a yi na farko wato akwai a cikin suratu ali imran za a faɗe ta nan gaba ilallahi fi sauro na wannan nafsin na alamun alif ya malakun kuma ya fi tsara wani hukunci ya fi tsara wani alif daban da ilallahi fi tsari abu ma abin da ake sawa da kuma da yin da wani ce tsari ne ya zuwa ma suka da kawai yin wani da ake yi da kuma da ake yi a kai kawai tsawon da ke a kai sai da jikin babu alif ɗin ya fi lafi ya fi lafi ta ce ya fi lafi wannan alifin da ne sai kuma a cikin suratu a taubati wada aura ofina lakum wada aura ofina lakum yabuna kuma tafiya da wani tuntun kun ma da da illa wada aura ofina lakum yabuna kuma tafiya da wani ma'ula lakum surur haka rubi haka shi ma yana cikin ake kawar a yi shi a ana kara a yi Thank you. ولا تيأسوا إنه لا يأس من روح الله أفلم يأس الذين كفروا أن لم أن لو شاء الله بعد الناس جميعا نسوهم وأجل قولوا لا تيأسوا من روح الله ناسورة يوسف إنه لا يأس من روح الله نوى من الآية يوسف في سورة يوسف أنا قال أنا قال أبي haka nan lafi ma walla wurati a suratul kahfi lafi ma walla wurati wannan abin bai kara ta haka haka nan kuma la ta kula na misalin yin fa'alun zalika daga min ba'an nisa Allah da suratul kahfi misalin irin ana kara abin a cikin دون شيء فاعل شيء ولا تقولن من شيء فاعل ذلك لكن بصورة فاعل ولا حرب هن فاعطيكما بنينا أخر عند أصدقاء وأنا ألفا في سورة النمل لو أسلكه عذابا شديدا لولا أصبحنه أو لا يكن أو لحظ حمله أنا قال حليفي وأن لا من حليف بأن ما نسلم أنا قال وأنا حليفي كما وأن حليفي آلي يقول حتى كبر وصوب الآلي
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا
haka nan kuma ana ƙara arziki a cikin zununa wata zununa zillahi zununa na suratul azuwaji to an ƙara wannan alifin haka an rubuta alifin zununa haka nan kuma rasula shi ma da suratul azuwaji ya rai sanar da anan laha wa da anan rasula ma'a da ilallahi taron kuma da na ilallahi can na suratu ali imrana da ilallahi sun shawun bi ma'ana ana ƙara alisu an ƙara alisu bayan lamalista wannan alisun wato ƙari ne shi ya sa masu kawai ake masa a sanku wajen wasani ƙari ne هكذا هم السبيلا فأرلون السبيلا فيما أنكر عليه هكذا أنا أقرر عليه وكان جن إجايا أتكن جيئة وجيء بالنبيين والشهداء وأنهم عليه ألف بسنة آل cikin surofin zuwa wajiyi a inna biyu da shuhada Bambancin tsakanin jin da ya bayyana jini da wariya tsakanin jin da ya yi kan jin haka a alifi ake ko don kuma sai a yi haka ko Yeah. hakanan a cikin ana ana kuma an ƙara alifu wannan alifin na baki a ƙarari ne ba ana ake cewa ba ka gani da cewa a ina ƙarari ne kenan ana ake cewa amma sai a ƙara alif ko kuma izini ne ma wannan alifu da ake sawa wannan a halin wasu ne sauran ramin ba a haɗa amma dai ana rubuta shi haka nan kuma a cikin kuma inna marji ahun da ilal jahiliyyat na suratu safati shi ne tukwan na hudu wuraren da ake tsara irin wannan alifu dan na farko wancan na suratu ali urana da ilal lahi tusharun sai kuma wato sai kuma na suratu tawbati wala aura khilalakum sai kuma wato na suratun namli aula azba hannahu lau azba nahu azaban shadida laula azba hannahu sai kuma wanda muka faɗa yanzu na suratun fati inna inna marji'ahum la ila al-jahil to ana rahim Oh.
Oh.
Nisa mata wani abuwaci a rarrabi ɗahiyar sunari a sa'i sa'i nuna ba'i a na'arar yake sa'i misali rumi suna nan warari وواو في إلى إلهي وسيبنكم فإنكم جائزون قال الحياة فيه بالتسليم الزواج والتحريم والتأمين والياء في بأيديكم والياء يا zo zaidi ana ƙara ta fi bi ayyukum a cikin bi ayyukumul maftun da ayyukumul maktubun sai a rubuta yar guda biyu an ƙara wata yake na ana ƙara ya hakanan kuma mala'i wanda yake almurati an rafa kamar Allah haufin min fir'auna wa mala'ihim to wa mala'ihi to duk wannan yana zuwa ana ƙara ya to wahan haka nan kuma wasama abanai na haji ayyid na suratu zariyati to shi ma ana ƙaraya ana rubuta ya guda biyu haka nan kuma وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الهالدون فشما أنا قال يا أنا أجك إن مت أن أربط الأو أبن على مليا حسنا كما وما محمد إلا رسول قد هلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قتل انقلبتم أنا قال يا haka nan kuma a cikin ana'i na suratu ɗahi wa minana illaili fasaddi wa darafan nahiri la'allaka tarre shi ma ana ƙara ya to ana ɗin sai a rubuta ya a ƙarshen ai alhamza to haka nan kuma a cikin suratun nahali inna Allah ya muru bil adali wal ihsani wa ita'i zil qurbi to ita'i dinnan na suratun nahali ana rubuta shi da ya sai ana rubuta ya a ran to haka nan kuma wala qad ja'aka min naba'il mursalin na suratul an'ami to shi ma ana tsara ya a wajen min naba'il mursalin haka nan kuma min tilka'i to shi ma ana rubuta ana rubuta shi da min tilka'i to haka nan kuma liqa'i na suratu rumin wa amma allazina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'i lahirati fa ulaika fil azabi muhrarun to wa liqa'i din ana rubutawa da ana karaya sannan kuma wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyun min wara'i hijabin aw yursilu rasulan na suratu shure to to min summa min wara'i shure sannan min wara'i na suratu shure karshen suratu shure to to an gama inda ake tsara ya sai kuma inda ake tsara wawi ana ƙara wawi a uli a rubuta da wawi bayan an sa alifin mai alhamza kuma sai a sa wawi wannan wawun na ƙari na ƙari ne hakanan ula'i shi ma ana rubuta wawi na ƙari hakanan la'usalliban nakum shi ma ana rubuta shi da wawi sannan sa'urikum daral fasikin sa'urikum daral fasikin na suratul araki sa'asrifu ana ya ce allazina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqqi sa'urikum ana ƙara wawun a bayan alhamza bayan alifin mai alhamza sai a sa wawi wannan wawun ƙari ne to to maraki ya faɗa wannan guraren da ake ƙara waɗannan haruffan don girmamawa ne don nuna girman maganar da ake a wajen ne ana ƙara ta ne don girmamawa ana ƙara haruffan nan ne don girmamawa da kuma ba da tsoro kamar a sa'uri ɗin ba da tsoro ne ko girmamawa girmamawa to ana kawowa ne ana ƙara ta waɗansu guraren don girmamawa wannan shine jawabin da malaman zahiri za su haka a fili cewa an ƙara ta ne don haka amma malamai wanda suke na batini su ta suke ma ai ma'anonin da wannan haruffan suke da su ya huce a faɗa sai dai wanda yake ya kai matsayin ya gani ya gani kuwa don wanda yake arifi wanda yake an yaye masa hijabi da za a rubuta ƙur'anin a zo irin waɗannan guraren a ki ƙara su sai ga kamar gida ne gashi an yi shi kyakkyawa amma kuma duk ba a sa tsa- eh, tsari ba tana daga waje ma kana gano abin da matan gidan suke yi a cikin ɗakunan su kaga to duk jin yana sai a- sai ga ai abin da mun ma bai gama ma cika ba dama ashe sai an sa kenan sannan cikar take shi yasa sa wa'annan haruffan tauƙifi ne a a malaika jibrilu ya faɗa wa manzo manzo ya umarci sahabbai sun rubuta su haka tabi'ai sun karɓa haka daga gare su wajibi ne a bi su a rubuta haka din a rubuta kan wani ya ce ai na ƙari ne ma ba a bukatar su a a koyaushe rubutun ƙur'ani zu tauƙifi wal hadu fil musati la yuqasu wa mithlu hadhi ahruful ahruful qasida ko yanda sai dai ke fada a ƙarshen farida بسم الله الرحمن الرحيم to ƙa'idar alhamza an faɗa cewa a wajen rubuta ƙur'ani akwai abubajen guda bakwai da ake kula da su to an yi magana kan abu biyu shine shacewa da kuma daɗi an magana inda ake shace alifi ko wawi ko ya an yi magana kuma inda ake ƙara alifi ko ake ƙara ya ko ake ƙara wawi to nan za a yi magana kan ka'idar alhamza yadda tsarin rubutun ƙur'ani yake bi wajen rubuta alhamza Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. هو واو أمة أم- أو واو أمة أم. أم. to to ita alhamza da farko tana da hali biyu ko dai ta zamo ba ta da wasali ɗauri ne da ita ya zamo ɗaurariya ce ba rufu'a ce da ita ba ba fata ba ba kasara ba Eh, wanda wannan daman in dai ta zo mai sukuni ai ba za ta zo a farkon magana ba dole sai an faɗi wani harafi tun da ka'idar larabci ba a farawa da harafi mai sukuni a ka'idar larabci ko kuma ta zamo mai wasali to sakinuhu mai sukuni na alhamza ana rubuta shi ma bi harfi shakali mhm, matala wato shakali din ba da tani ba tani ne murati ne murati ko ta ba ana shafe tani ana shafe tanwinin sa nunan talil iraba aw tanwina imma turifu huzib kaduri sina eh wato a sha'a ana rubuta alhamza wadda take mai sukuni da irin harafin wasalin da yake kafin alhamzan nan haka shine ƙa'ida maganiya cewa a rubuta alhamza wadda take mai ɗauri wadda take wato ɗaurarriya da irin harafin wasalin da yake kafin alhamza in ya zamo kafin alhamzan nan fataha ce harafin da yake kafin alhamzan nan ɗaurarriya fataha ce ya zama fataha ce ta ɗauri alhamzan to sai a rubuta alhamzar da alifi ai alifi ai mata tashin alhamza in kuma ya zama rufu'a ce kafin a, alhamzan nan to sai a rubuta alhamzan nan da wawi wato sai ai wawi ai masa tashin alhamza in kuma ya zama kasara ce kafin alhamzan nan to sai a rubuta ya ai tashin alhamzar a jikin ya ehem to sai dai wa'yansu gurare wanda yake su sun fita daga wannan tsarin su za a yi bayanin su amma wannan ita ce ka'ida wadda take amma yayin cewa koyaushe alhamza mai sukuni za a rubuta ta da tsarin harafin wasalin da ya ɗauri alhamzan nan in fata ce ta ɗauri alhamzar sai a rubuta ali in rufu'a ce ta ɗauri alhamzar a rubuta wawu in kasara ce ta ɗauri alhamzar a rubuta aya to a yuktabu yuktabu ana rubuta shi wato yuktabu din shine labarin mubtadan sakinuhu mubtada ne in sakinuhu miskunin alhamza yuktabu ana rubuta shi jinsi ta kalimata la da harfi ta kalimata la da harafin wasalin abin da ya bi ko ya zo a ƙarshe ne ko ya zo a tsakiya ne ko kuma inda yake ma da farkon harafin da aka fara da shi sai aka kawo alhamza duk dai sai a rubuta shi dai da wato jinsin harafin da yake ya ɗaura a alhamzan nan sai ko a cikin وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فادارأتم فيها to wannan kaga fataha ce ta ɗaura alhamza to amma kuma ba a rubuta ta alifi an ce ba a rubuta wannan alhamzar alifi ba sai aka rubuta ta haka ita kaɗai to amma muna ma alifin ma ake rubuta kuma to ja karan kalla to kada yabo ma din wato ba a rubuta kan kenan to to na'am haka nan a riya na suratu maryama riya shi ma gashi alhamzan nan kasra ce ta daure ta amma kuma ba a rubuta ta ya wannan alhamzar sace ta ma ake ko shi yasa sai a wajen wasali ne ake rubuta ta a wajen wasali ne kawai ake rubuta ta ba a wato ba a rubuta ta ya duk da cewa kasara ce ta ɗaure ta bisa asalin da ya ka'ida da ta gabata sai ya zama an rubuta ta ya a to a cikin wayannan guda biyun an shafe alhamzar an shafe harafin alhamzar haka nan kuma a ru'ya amma mu a namu ana rubuta alifin kuma ana rubuta wawun kai ko ru'ya ya ayyuhal mala'u waftuni fi ru'ya in kuntum lin ru'ya ta'burun ana ana rubuta wawi mu a musafin mu amma akwai musafin da yake shi ba ba wawun ba a rubuta wawun alhamdulillah sai dai wajen wasali kawai a rubuta ta kenan to ba a rubuta ta sai ba a wasalin kawai to ma ba a rubuta ta to a walgairu alhamdulillah da yake ko nan za a tashi wato an yi magana kan wadda take mai sukuni walgairu kuma ana nufin alhamdulillah da take ita mai wasali ce to ita mai wasalin kuma tana da hali uku ko ta zo farko ko ta zo tsakiya ko ta zo ƙarshe ayin ayin liyalla ko kamar su biyan ko walgairu alhamza wadda yake ba mai sukuni ba alhamzar da take tana da wasali ita kanta to tana da hali uku ita kuma ko dai ta zama ta zo a farkon kalma da ita aka fara ko kuma ya zama ta zo a tsakiyar kalma ko kuma ta zo a ƙarshen kalma hali uku kenan nata to bada idan ya zama ta zo a farko ita ce aka fara kalma da ita ko da ta ƙari ce sai a rubuta ta da alifu sai a rubuta ta da alifu ko fataha ce da ita ko kisira ce da ita sauran mace da ita duk sai a rubuta ta dai da alifi ummatu da alifi ake rubutawa a'immatu da alifi ake rubutawa inna da alifi ake rubutawa duk wannan a ɗaya a ummatu ta zo da ramma ne a wato a'immatu ta zo da fataha ne a inna ta zo da kisra amma dai duk ana rubuta ta a linki ne wana rubuta ta a linki ne wajen yin taki ne ake bambantawa ko ran mace a yi daga tsakiya in fata ce a yi sama in kasra ce a yi a ƙasa to a ƙasan alifu sai wa'yansu kalmomi wanda yake ga alhamza ta zo a farko amma kuma ba a rubuta ta da alifi ba su wannan kalmomin sun fita daga ka'idar kenan sai ko a'innakum a'innakum to to shi wannan a a'in ta farko kalma ce daban innakum wata kalma ce kalma ce wadda yake an fare ta da alhamza wadda haƙƙinta da sai a rubuta ta da alifi ya zama alif biyu kenan za a rubuta a wajen amma alif ɗaya ake rubutawa halifi ta biyu ta inna ita sai a rubuta ta kamayya a yi mata tashin alhamza ayin nakum to ayin na ko ayin na to alyaul ya an saba cewa ita ake rubutawa a nan a matsayin a maimakon alifin sai a rubuta a alhamzar da alamar ya to haka nan a in a yin zikirtu haka nan liyan la hakanan aiza hakanan a'imma umma umma tamkin alhamzar fi ha'ula'i a wajen rubuta ha'ula'i ha'ula'i da aka rubuta shi a haɗe kalma biyu ce ha kalma ce mai zaman kanta ha'u tarbihi ce ula'i kalma ce suna na isara ha ula'i haɗin kalma ce daban to amma a nan alhamzar ta ula'i wadda yake ta zo a farkon kalma wadda hakkin ta in an bi waccan ka'idar da aka faɗa da farko a rubuta ta alifi sai zamo a nan kuma ana rubuta ta wawi wau ake rubutawa a masa tashin alhamza to bismillahir rahmanir rahim
وانتقل بحرف الكسر بصلاة إذا أيتكم بصلاة الهجرة oho
ولا أملا أما علمت لأت والماء halim tala'ati halim tala'ati wa لأت والماء
oho والقدر بعد قتل أو رمي ولا oho بحرفه أو رمى والقدر فلا oho يوقف بعد ساكن لا موئل oho وسعته لم يسعته ثم قدر oho ما عليك ما عليك من قتل في القرآن يطلق بغرس برسم الجنة oho أو آخر to kamata haka ko
أو وسائل to an yi magana inda yake alhamza take mai sukuni shine hali na farko wanda an faɗi yadda ake rubuta ta sai wa'yansu kalmomi da yake sun fita daga wannan ka'ida an magana kuma kan inda yake ta zo mai wasali wanda aka ce in ta zo mai wasalin tana da hali uku ko ta zo a farkon kalma ko ta zo a tsakiyar kalma ko ta zo a ƙarshen kalma to a jiya mun yi magana a yanda ake rubuta ta in ta zo a farkon kalma cewa koyaushe dai alhamza in ta zo a farkon kalma ana rubuta ta ne akan alifi sai ko wa'yansu kalmomi da yake an fidda su su alhamzar ta zo a farkon kalma amma ba a rubuta ta alifi ba a wa'yansu an rubuta ta wawi a wasu an rubuta ta ya to kuma a yanzu za mu magana kan inda ita alhamza ta zo a tsakiyar kalma gashi tana da wasali ba ta zo a farkon kalmar ba a'a ta zo a tsakiyar kalma ne kuma gashi tana da wasali ba wadda yake da ɗauri ba ce ba wadda take ɗaurariya ba ce to in an wasaɗan idan a alhamza ta zo halin kasancewar zuwan nata a tsakiyar kalma ne ba a farko ba ba a ƙarshe ba ana rubuta ta da harafin da yake ya danganta ga wasalin da take da shi inda yake take da fataha sai a rubuta ta da alifi domin alifi shine harafin fataha don shi fataha ma take iya ja kamar misali sa'ala sa'ala sai a rubuta da alifi in kuma ta zo da kasara sai a rubuta ta a sannan da ya alamar ya kamar su'ila su'ila sai a rubuta da ya in ta zo da ramma sai a rubuta da wawi in ta zo sai a sannan sai a rubuta ta da wawi in ta zo tsakiyar kalma ya zamo kuma ramma ce da ita to sai a rubuta wawi to amma akwai wasu kalmomi inda yake wato yanda ake rubuta alhamzar ya fita daga wannan ka'idar da aka ambata banda jaza'u guda uku da suka zo a cikin suratu yusuf to wanda suke guda uku gwaba ba sanannu ƙalu fama jaza'uhu in kuntum sadiqin an in kuntum kazibin قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه فوانا غداؤكم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه to inda aka rubuta wannan ya fita daga tsarin yadda ake faɗa ana rubutawa ba a rubuta su da wawi ba to haka kuma a cikin lafazin isma'azzat wa idza zikira Allah wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza zikira alladzina min dunihi idza hum yastaghfiruna to isma'azzat alhamza ta zo da fata wanda inda an bi ka'idar da aka faɗa a baya sai a rubuta ta da alifi amma a nan da ya ake rubuta ta ya ake ai mata tashin alhamza a kai to ko kuma la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in to la amla anna alhamza ta zo da fata amma kuma ya ake rubuta ta haɗe gaba ɗaya kalmar ake ko to halimta la'ati haka nan halimta la'ati na suratu qaf يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد to shi ma ana rubutawa da a haka nan kuma itma'annu wa itma'annu biha anna duk wannan ya bijira cewa ana rubuta shi ba bisa ka'idar da aka faɗa a baya ba ya fita daga yadda ake rubutawa ya fita daga ka'idar da aka sani bismillahir rahmanir rahim
فإن بعد كسر أول ولا أوه أولما ويكسر سنا أوه ويلف بعد ذلك ساعة وإن ساعة ثم قدرة ما عليه ما عليه الحكم في القرآن من كفى بحروف برسم بانا أو آخر نعم
to ana magana akan tsarin rubutun alhamza a cikin qur'ani an yi magana kan inda yake ta zo ta farko ta zo da wasali ta zo a farkon kalma kuma an gama bayani akan wannan yadda za a rubuta ta to ana yanzu ana magana ne akan inda yake alhamzar ta zo da wasali amma kuma ya zamo ta zo a tsakiyar kalma ta zo da wasali a tsakiyar kalma kuma take ba farko ba ba ƙarshe ba to zulfatin alhamza wadda yake tana an mata fata wasalin fata ne da ita idan ya zamo bayan kasara ne ko da ramma ana rubuta ta da harafin ramma ko kasarar misali kamar ta fu'adaka fu'adaka to sai a rubuta da alifi in da wawi sai a rubuta da wawi wawi ake rubutawa a alhamzar a kai saboda ne saboda alhamza ta zo bayan ramma far da ta gabaci alhamza da ramma ne shi yasa sai a rubuta ta da harafin da ya dace da ramma wani harafi ne ya dace da ramma wawi ko kuma ya zamo alhamzar tana da fata amma ya zamo ta zo bayan harafin da yake da kasara to shi kuma sai a rubuta ta kamar ya kamar hadi'atu hadi'atu to sai a rubuta alhamzar da alamar ya ko haɗi haɗi'ina to a ko kuma ya zamo an masa ramma ya zamo ya bi kasara to shi ma sai a rubuta a ya kanan din sai a rubuta shi da harafin kasara kamar sanukuri uka sanukuri uka to alhamza ta zo da ramma gashi ta zo ba mai kasara to sai a rubuta ta ya wato sai a yi dungunya in ya so a yi alhamzar a jikin wannan dungunya din sai a dungunya a yi alhamza a jikin wannan dungunya ɗin tun da yake alhamza ta zo da ramma ga shi ta zo bayan mai kasara to ana shafe alhamza in ya zamo harafin da ya gabace ta mai sukuni ne ya zamo ta zo a tsakiyar kalma tana da wasali to ita kuma harafin da ya gabace ta mai sukuni ne to ka'ida sai a shafe shi yasa kamar in wurare da yawa kaga sai zamo shafewa ake yi to amma akwai inda yake shi ya fita har ma ake kara wani alifin mako kamar yadda ya gabata gare mu a can a baya wala ta kulan na lishayi kaga wannan ana rubuta ana kara ma alifi to la mau'ila amma akwai waɗansu gurare ka'ida je da aka faɗa wadda take maganiya shine cewa duk inda alhamza ta zo da wasali amma ya zamo bayan mai sukuni ne to sai a shafe ta wato ma'ana ba za a rubuta ta ba sai dai ko wajen wasali in an zo a rubuta ta da wasali tare da wasali amma ba da asalin rubutu ba sai akwai wa'yansu kalmomi a cikin ƙur'ani wanda su sun fita daga wannan ka'idar su alhamzar ta zo bayan mai sukuni amma ba a shafe ta ba an rubuta ta shi ne ce la mau'ilan banda mau'ila mau'ila to wannan gashi alhamzar ta zo bayan wawi ne sukuni amma gashi ba a shafe ta ba an rubuta ta kamayya an mata dungunya to a cikin suratul kahfi sai kuma nash'ata to shi kuma gashi alhamza ta zo bayan mai sukuni shin mai ruwa mai sukuni alhamzar da ta zo bayanta inda an bi wancan ka'ida da aka faɗa a baya sai zama ba rubuta ta ba amma a nan kuma sai aka rubuta ta alifi aka rubuta alifi aka yi alhamzar akai to sannan wato ana shafewa to wannan yaron yara kai da wannan zai zo to ya tashi sunna to bismillah rahman rahim Oh. Mhm, to, to, to, to. To wanda yake wanda yake da fata sai aka rubuta shi da alifi. Wannan din ne ko? Mhm. Mhm. wato wanda yake ma'abucin fata alhamdulillah da take da fata to ita ana rubuta ta da alifi aka rubuta ta da alifi sai mene ne gaban ne gaban to zuhurukin an rubuta amma ba alifin a ƙura'ani na suratu yusuf da na suratu zuhur ehen to wannan an rubuta alhamzar ba tare da alifin ba ya zama alifin ma alif da ake ko na suratu yusuf inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqiluna ko kuma na suratu zuhur inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqiluna wa inna fi ummil qur'ani ladaina la'aliyyu la'aliyyu hakim wa inna fi ummil kitabi ladaina la'aliyyu hakim ko to su wannan ana an rubuta su ba alifin alif ja ake a wajen to amma ta ga wato wato na suratu yusuf din masala wanda ya zo daga bayan wannan ayar na hannu na kustu alaika a sanar da tasiri ma auhaina ilaika hazal qur'ana nan sai aka bayyana alifin ko nan alifin bai alif bai kisar ake yin sa to amma wancan qur'anan sai aka rubuta shi alif da to ya a rubutu wanda yake ya bayyana idan kuma wato alhamza ta zo a ƙarshen kalma idan ya zamo alhamza ko ta zo a ƙarshen kalma ne sai a rubuta ta da harafin wasalin da take da shi idan rufa ce wasalin da take da shi sai a rubuta ta wawi idan kuma fata ce sai a rubuta ta alifi in kuma kasara ce sai a rubuta ta ya da wato da harfi ta la da harafin wasalin abin da alhamzar ta bi in ya zamo abin da yake kafin ita alhamzar wato rufa ce sai a rubuta wawi in fata ne sai a rubuta alifi in kasara ce sai a rubuta ya imru'un sai a rubuta wawi imra'an alifi imri'in wato sai a rubuta ya to inimru'un da da da alifi ne inimru'un halaka saboda ran nan da rufu'a ce kullum ri'in bima kasaba to wannan kuma da ya ake rubutawa ku to sai ku a wa'yansu gurare ko illa mawari ko illa mawari a inda a yi istisna in cikakke ne ba manfi ba kuma da kuma kira cika to illa mawari a sai ko yansu gurare da halwa jala ita ana rubuta ta da wawi ba kula da wasalin da yake ba kamar irin su ya aba'u kulma ya aba'u bikum rabbi wannan an rubuta alhamzar da wawi tare da cewa harafin da yake kafin alhamzar fata ce da shi ko ya tafayya'u zilaluhu shi ma an rubuta shi da wawi ko tare da cewa yadda take kafin da fataha ce da ita fataha ce da ita to irin wannan suna da dama a cikin qur'ani to idan ya zamo alhamzar da ta zo a ƙarshe ta bahara shi ne wanda yake mai sukuni kamar mil'u ko dif'u to sai a shafe alhamza a sannan ba a rubuta alhamza ba to sai dai a wasali a rubuta ta hakanan ma'u ko hibu duk wannan alhamza shafewa ake sai dai a wasali a rubuta ta sai dai wajen wasali ne za a rubuta ta tun da yake harafin da yake kafin alhamzar mai sukuni ne ga alhamzar ta zo a ƙarshe to bismillahir rahmanir rahim to wannan ka'idar badali kuma wato a musanyo wani harafin daga wani a wajen rubutu ba wai wajen fada ba wajen fada za a faɗe shi yadda yake a asali amma wajen rubutawa ne a maimakon a rubuta wa alifi sai a rubuta wawi ko a maimakon a rubuta alif a rubuta ya to mubdalatun wawan wasu burban wasa ɗan au ɗarafa to
الثاني من من تولى منا
نزل الماء
وعليه الصلاة alifin lafazin salatu baka wawan ka rubuta shi wawu salatu a ƙur'ani ana rubutawa wawu ana rubuta wawu to alifin nan ana rubuta shi wawu haka nan alifin zakatu shi ma ana rubuta shi wawu to an musanyo ta ana musanya ta wawan wawi sai a musanya ta a rubuta wawi inda za a rubuta ta hakanan kuma hayatu ima ana rubuta wawi sai kun ya zama allafa to wa'annan kalmomin inda ake rubuta su wawi fa ake rubuta alifin wawi in ba a rafa ba amma idan an rafa to wannan sai a rubuta ta alifin yadda take misali an salatihim wannan tun da yake an rafa salatu sai a rubuta alifi ba za a rubuta wawon ba haka nan ma a riba kalmar riba shi ma ana rubuta wawi alifin nan ana rubuta ta wawi haka nan manatu shi ma ana rubuta alifin wawi haka nan gadatu ana rubuta alifin wawi hakanan alifin miskatu shi ma ana rubuta shi wawi to hakanan najatu ana rubuta alifin wawi wa in kalaftar alifa idan ka juya alifi